بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين shida ga watan jama'a thani shekara ta 1947 wanda ya je da bakwai ga watan disamba 2025 miladiya kitabu tauhid ya kamata da rigin alama a wajen da an kashe ni wani lokaci bai ba muke kace Ake wanda ya bauta ma Allah a wajen da ake a wajen wani kabari na salihin bawa ko? ta Malai ce wani musulmin imam muslim ya fitar an jindub bin abdullah daga jindub bin abdullah qala ce samitu nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamutu an yamuta min khamsa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya koma ga Allah da da shekara biyar da kwana biyar afwan shekara biyar da kwana biyar ka je ya ce kafin ya mutu haka ana cewa ya mutu wanda duk wani iya yi da wasu ke iya kawo wani ba a cewa ya mutu duk wani iya yin tsiya ce kawai suke su kawo ba inda aka ce ba cin gala ya mutu ba ya mutu aka ce kabla an ya muta mutuwa dai ba shine ya mutu inda ba kabla an ya mutu bi khamsin wa huwa yaqulu yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil ce ni na barranta zuwa ga Allah ya zama ina da wani badadayi a cikin ku wato badadayi shine wanda zai rike ake da kolunan soyayya wanda daga shi kuma babu wani saboda Allah ya riga ya ba zai ba zai yadda ya dauki wani mahaluki ko bayan ubangijinsa ba a matsayin badadayin sa da zai ta soyayya zai ta sansa yace fa inna Allah taqarta khadani khalila to ubangiji ya riga ya rike ni a matsayin badadayi kamar ta khada Ibrahim khalila kamar da ya rike annabi Ibrahim shi ma badadayin sa malamai suka ce badadayi na manzon Allah na saman ne shi kuma na yanar ibrahim na ƙasa to dukkan su dai kowanne sun tarayya wajen kasancewarsu sun sami soyayya ƙoluwa na Allah ta'ala wanda ya ɗaura sauran annabawa eh to kun yi ba akwai mataban sama akwai mataban ƙasa ba zana ya kamar ina mataban sama shi sun yi tarayya a wannan abu da ɗin kamar mu ne a ce mun yi tarayya a imani amma kuma akwai wanda yake imaninsa ya fi girma wani kuma yana tura annabi ibrahim a duk da allah ta'ala ya rike shi a matsayin badadai a cikin wannan al'umma to kuma kasan da mazalla yake da shi ya fi nasa sai ke cewa walau kuntu mutashidan min ummati khalila inda zan rika daga cikin al'umma ta wani mutum ya zama badadai latta khatul ababakar khalila da abubakar ya zama badadai na da wannan ne ya rasul yake tabbatar maka cewa abubakar babu shi babu kamar shi a wannan al'umma ba wai kawai haka nan siddan soyayya ce ta ta dabi'a ba sa manzala isa abubakar manzala yana sa abubakar ne soyayya ta addini soyayya wacce take addini ya hada su amma an ba haka ba a dabi'ance akwai wanda zai iya cewa yana son su jini ya hada su watakila ko kuma soyayya na zamantakewa ya hada su irin su aisha amma kaga duk bai wannan magana to insha Allah barakallahu fiku duk wannan bai magana wannan hulla din ba sai zuwa ga abubakar saboda yanayin gudunmuwa da abubakar ya ba wannan addini tun a lokacin da ya musulunta har zuwa lokacin da abubakar ya rasu to gudunmuwa ya rika ba addini bayan bayan mazala ya koma ga Allah irin abin da abubakar aka yayi malamai suke cewa in ba shi ba wanda yake yana da wato karfin hali ya iya wannan abin a lokacin saboda a lokacin kusan larabawa sun fita musulunci to har su umar da ake ganin shi da zafi sai da ya dan inda inda yanda za a bullo waɗannan mutane ga su cewa cewa suke ba cewa suka yi wasu su ba cewa suke yi sun bar musuluncin ba baki daya cewa suke yi su ba su ba da zakka ba ai mazala ne kai aka ce su ba da zakka kaga za su fara shigo da san zuciya a cikin addini kenan to wata wata kuma ai za a bar addini ne baki daya to wannan shine ya sanya wasu daga cikin sahabbai suke ga to anya ma je mu yake su abakai ce wallahi sai an yake su wannan yana daga cikin mawaƙif ɗinsa wanda yake na ƙarfin zuciyarsa akan addini duk da za ka ga shi yana da sauki a lamarin rayuwa da zamantakewa amma game da lamarin addini abubakar bai da sauki har wasu abubuwa na na umar din yake iya sassauci amma shi abubakar baya sassauci saboda haka soyayya da manzo Allah ya yi ma abubakar ba soyayya ce ta dabi'a ba soyayya ce ta ta addini yace ala wa in ka wa inna man kana qablakum kanu yattaqiduna qubur anbiya'ihim masajid ala ku saurara wanda suka zo gabanin ku suna wato a rike kaburburan annabawa su a matsayin masallatai da za su yi suna yin tima a wajen suna wato kaskatar da gabobinsu a wajen da sunan suna roƙon Allah ko suna bauta ma Allah a wajen ala fala tattakhidul qubur masajida ala ku saurara kar ku rike kaburbura a matsayin waje da za ku rika tima a wajen da sunan bauta kuna kaskantar da wato gabobinku a wajen kuna bautan Allah ko kuna bautan wanda sai shi kaburbura nan fa inni anhaakum an dhalika ina hana ku haka yace lallai ina hana ku haka zuwa ku ga yana maza Allah ya dauko magana yace ala wannan dan ya tambihi ne ya fada ko ya dauko hankali su dawo gare shi ku saurara fa wannan kaga akwai karfa akwai nau'i na karfafarwa da kuma nuna muhimmanci abu da za a gaya ala din kuma ba guda biyu ya kawo ya kawo ala ya kara ce gaba ya ce ala sannan kuma sai ya kawo hani din sannan kuma ya ƙara ƙarfafa halin kuma da abin da mugun ta'ada da wanda suka zo gabanin mu suke aikatawa sannan kuma da ya gama sai ya rufe da inni inni wannan wannan taukiliya ce yana ƙarfafawa wannan jimloli ne kowanne mazala sai da ya ƙarfafa shi wanda ke nuni zuwa ga cewa wato mutum ya tsaya yana wani yana butan kaburbura wannan ya samu addinin manzo Allah kuma wannan ijma'in malamai duka babu wani malami a cikin wani al'umma da aka shaide shi da wato miƙewa imam ne wato mai aiki ne ko mai ilimi da aka samu ya ce a ji a ringa bauta mu kaburbura a cikin aimatul mazahib da muke da su ko malik ko imam abu hanifa ko imam shafi ko imam ahmad sannan ka wannan abubuwa da kuke gani an je an je ana ta yi ma shi kabarin shi shehu dairu wannan kwalliya da ake yi wannan ba inda aka ce haka wannan wani sabon shirka ce kuma suka fito da ita kuma za su raya mara ita an je ai mushi ado a wajen sannan ana nema a wajen a mai da shi ya zama wani tourism wajen da za a dinga samun kuɗin shiga da kowa in ya zo ga yan kamfanin wazifa ga nasu wajen yan masu kaza ga nasu wajen yan masu kanta da na'ilu ga nasu wajen yan masu kanta kaza masu kaza kowa ya zo ga nashi wajen kowa akwai inda zai tsaya a sama ta kasa ta ina in an tafi kuma in aka tafi a je a ce to sai a je wai saboda ya rika jin Qur'ani akwai wajen da za a katin gardawa a wurin za su kanta Qur'ani su rika jin Qur'ani a dan kanta diwani yana ji a da kaga sai ka ce sai ka ce sai ka ce an ga mishi an ga musu rayuwa yake yanzu irin yanda ya saba rayuwa ce ta barzakh wannan ba ba wani abu da zai za ku ce wai bari mu ringa mishi don ya je mishi kewa wannan kaga wato kiyasi ne kiyasi irin da mutane annabi mugayen mutane ko da dai a lokacin su sun yi da kyakkyawan mulki mutane annabi lu su ma me suka yi ne cewa ba shedan ne ya zo musu cewa mu zo mu rika mu musu kaza muna tunawa da su ba to me bambanci ku da kuka ce kuma a zo a da makaranta mushi kaza ana karanta mushi kaza ne ya dinga ci ai ba bambanci kuma to kuma duk wannan inda ma wani abu da shari'a take da sassauci a kai amma ku ga wannan hadisi da muka shato su bazala ya yi tsinuwa ya hana ya ce ake na yahudawa ya ce lalle na hana ku haka to dan me kuma za a bi don abin da za ku yi zama addini in dai da gaske malikiyan ake bi da gaske malikiya kuma suka fi kowa wato zafi akan wannan da yawa daga cikin malikiya suna cewa duk masu duk inda ake duk masakin da ke akwai kabari a wajen babu sallah ka cikin sallah a wajen ba malik kamar da muka sha faɗa ya yi sassauci ne kawai akan al-maqabir al-maqabir al-afiya makabarta wacce take ta riga ta sani ta riga ta riddige ta ta zama ta shuɗe mutanen wajen ba an manta da su zan manta cikin waɗannan kaga to yanzu ai ba bai da bai da hukunci na na makabarta kenan kaza kaza a zo a gini za a yi waye za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza haka in ai sallah wajen babu babu laifi amma mutane kullum sai su dinga buga mu ubangiji misali suna da buga mu ubangiji misali suna kuma kokarin yaudaran junansu a addininsu abinda aka san cewa wato abin a fili yake yanzu ba ganin hani ga ka abota mu kabar abu maganar a fili take ba ta bukatar wani tawili yanzu waɗannan wani tawili zaka yi a wannan hadisin da makaranta wannan wasu daga ciki ne wanda maganin malamai da ake da su akwai daga cikin malikiya littafin nasa babu shi amma da yawa zaka ga malamai sun yi suna sun yi nakalin sa wannan kuma kuma wajen littafin alqadi ya buga su ne sun faɗa wanda kuma Isma'il al-Qadi wanda yake da littafin ya suna littafin nasa na salati والصلاة من فقد نهى عنه في آخر حياته فقد نهى عنه اللي مسألة يا هنا في آخر حياته أجي وجد مكبتا أنا أرقش عبد المسلاتية ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله سنكم سيما زالة لقبايا السياق قد يزيل عن شوان دي عفتها كما والصلاة عندها من ذلك كما ينسلى a wajen kabari yana daga cikin raya kabari din da kuma rikon wato makamata a wajen masallaci saboda masallaci masallaci ba ana magana wai wajen gina ne ba ko baka gina ba balle ma su sun gina ana magana shine inda zaka je ka sanya gabobin ka kaya sujada a wajen shine ma'anan masajidin ai wa in lam yubna masjidun ko da ba gina masallaci ba ko ma'ana qauliha shine ma'anan fadin Aisha khushi an yutakhadha masjidan an yi guji a je a rikin kabarin manzo Allah waje da za ya zama kamar masallata ma'ibadanta a wajen fa inna sahabata lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjid ay abu lisan ne cewa sahabbai ba su gina masallaci a wajen a kabarin manzo Allah ba wa kullu mawdi'in qusilati as-salatu fihi kowane waje da aka rufaci za a yi sallah a wajen faqad tukhina masjidan to lalle amari shi masallaci a wajen bal kullu mawdi'i salla fihi duk inda ma ake yin sallah a wajen yusamma masjidan ana kiran shi masallaci a shari'a ita kanta kamar qala sallallahu alaihi wasallam kamar da masallaci sai mai faɗa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura daga cikin bayan da ubangiji ya bani yake ban tare da shi akan sauran annabawa shine wato ya sanya min turbaya ta zama masallaci ne a wajena da inda na samu sallah ta kama zai sallah akan turbaya ta sannan tahura kuma mai tsarki ne mai tsarkakewa kasan wannan kasa ga wannan al'umman tawa da yanda wato za mu iya yi tsarki da kasa za kuma mu iya tayawa da kasa wani hadisi ne da kan da ku sani hadisi da ke sahihaini a cikin hadisin Abu Huraira wali Ahmad kuma Imam Ahmad ya fitar bisa yadda jayyid sinadi wanda yake karbabbe Ali bin Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud marfu'an yana daukaka shi ga manzo Allah cewa inna min shirarin nasi sa daga ci mafi sharrin mutane man tudrikuhum as-sa'at wa hum ahya shine wanda ranar kiyama sa'a za a busa kahon kiyama suna raye kusan kiyama ba za ta tashi akan mutanen kirki ba za ta tashi ne akan mutanen banza galibi mutanen kirki sun mutu a lokacin wannan abinda da za a zo a samu lokacin da musulunci zai zama ya daukaka annabi isa zai zo da su mahadi musulunci da ka daukaka a lokacin zai zama kowa dole kawai ya zama ko musulunci ko kuma a yaƙi shi to kuma da bi al'amari kun ga za a Allah ci ba samu kuma bara gobe a ciki daga nan kuma za a samu lokaci da su kuma duk mutum mutanen kirki za ubangiji zai dauke su sai a bar mutanen banza su su ga rayuwa a duniya a ƙara mantawa da addini to kuma haka akan wannan ne shine matsalar cewa kiyama za ta miƙe walazina yattakhiduna al-qubur masajid daga cikin mafi sharrin mutane inji manzo Allah shine wanda suke rukun kaburbura a matsayin ma'ibadanta inda sun ga ibada a wajen wannan shine masajid ورواه أبو حاتم في صحيحه abu hatim ya rawaito wannan wannan wato abu hatim ya rawaito abu hatim ibn hibban al-busti shi ya rawaito wannan riwaya ya mu da kan fihi masai Allah ya kyauta saboda haka mutum ya san da sanin cewa yayin da yake tare da iyalinsa wannan shine wannan malamin na cewa sata na ba sata na ba wasayil ulama inda hudur al-maut na na al-qadi ibn ar-raj'i wannan shi wannan ne ko wancan ne to da ya hade mu shi ma malamin sa da wasayil ulama inda hudur al-maut ibn ar-raj'i ya kawo hadisai ne haka nan magabata da suke yin wasu ci na kafin su mutu zaka dole mutum ya zama yana raye yana iyali ya zama yana da abubuwan da zai rika musu wasu ci musamman da game da mutuwa kar a mushi kaza ka a mushi kaza ka a mushi kaza wallahi iyalai ko da ma ka ce musu kasirin suka yi wasu abubuwan da ba daidai ba balle kuma ka ce su kuma ka bar su aikata haka a ibn taymiya ku duba duk irin kokarin da yi na yaƙin shirka da sharri amma da ya rasu sai aka samu wasu suka yi masa abin da ba haka ake so ba ba shi wanda shi na goro suna kawowa su ce ai mi an ce an bayan ibn taymiya ya rasu an mishi kaza to shi ce ai shi kai maka bari babanka yanzu suka gari in ba ya wasu abubuwa ba a ta haka ake mutane da jahilai ne ko ko gidan malamai ne kuwa a ai shi a to mun shi shi sani ai wannan shi nace kawo ni a karan kai na misali eh mu mu malam kakan mu an masa abubuwa iri iri su shi ma daga a dinka kawo wani abinci ana wani ana ana mana wani wani wani kauli cewa ana tare da malam da sauransu sai wasu abubuwa haka na jahiliya ta dai kuma na tabbatar ba zai taba cewa abu haka ba balle kai yanzu ka bada nasa ai kaka an ka bada nasa ai shiga uku Allah ya kyauta kina gida makabarta eh wasu na kawowa amma abin da yake al'afar shine makabarta in a lokacin da take da sauran ɗanyen matattu to ya kamata a bari saboda hurmansu alfarmansu a bari sai ta riga ta zama tsohuwa an daɗe ma an ma daina sa mamata aura yawwa in aka sa an daina ta zama afiya galibi sun fi cewa almakabatu afiya wacce take ta riga ta ta zama ƙasa ta baje to na kaga za a zo a yi wasu abubuwa a wurin wasu na hajjada shi shekaru arba'in ko abin da ya kama da wani wasu na yana fi amma duk da hadirin nan wani lokaci a dai tsaya a gari wani za ga ubangiji ya ya babban su to amma suna cewa ko da an samu su daga ciki da suka ɗanyi saura to za a iya ɗanyi ɗaukar su a jaka aka ɗauke su ya je a kai su wani waje. a mutane yanzu aka karkare hujja da abin da mutane ke mutane yanzu su abin da suke yi ba ilimi suke ba mutane ba suna son zuciya ne ba mutane suna son suna da son zuciya ne akwai abin da yake hurma ce na abin amma kuma akwai abin da kuma lokaci kun san dawa ne marigima ne kamar mutum kamar masu son a rika binne mutane a cikin gidan da jin da to yanzu da ake fama da ba a samu wajen wajen zama da la'ayi ga makamata ku je ku kai mutane sai ku ce ku ce sai an sai abu ne to to kaji ko to ran da aka tashi gini ba shi ana kamfan wuri da za a zauna ya za a yi ai kaga ta kawo ne hakura ba saka ni mutum ya hakura ya je ya je ibn shi tare da musulmai ko kuma abin ne kaga an binne bayan wani lokaci an yi wani ruwa an yi wani ambaliya duka ga yana yana wannan ba nan muka karanta cewa wanda aka aka binne daga cikin shuhada a kofar ba wani gyaran ruwa ne fa bututun ruwa ne fa ma'au yayi ya fashe daga baya sai zama yana yashe su sai da aka kwashe su saboda maslaha Allah ya kyauta eh an ji malik aka ce za a iya yi aka malik ya faɗa saboda ai makasudin ya kau sai dai koda ta zama afiya din ya zama daga baya an rike kamar mutane indiya za ga wani lokaci da su da wasu amma dai nan kan mutum mutane indiya za ga a wajen ayi wani hoton shi wannan a wurin kuma an zama ana wa kana kai na a wajen ana bauta su tunda ana kana kai na kaga ai zakiransa tana da wato tunaninsa da kuma hotonsa yana da hayar suna kai wannan abin yana nan amma in abin ya kawo baki da an ma manta cewa an taɓa wasu rayuwa a wurin nan to kaga shi kenan mambotul lamiya da ake danganta wa ibnu taymiya shi na makaranta ku shi za ku fara duba ku Uh... na yi alama da walmu'minu ya rauna haƙa rabon ku ya ce walmu'minu na ya rauna haƙar rabon ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنحل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل تمام مغني من يقال شوانا ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول yana cewa ya gama magana akan cewa da abin da ya zo daga Allah ta'ala ko daga manzan Allah na abin da yake da alaka da sababin Allah ko kan Allah shi kansa ko kuma gaibin da Ubangiji ya faɗa to shi ne faɗa ne kan shi tsaye bai tsaya yana wani kwatance-kwatance ko wani tawil-tawil ba to wasu abubuwan aka gaya mishi dama can bai sani ba shi bai san abun ba sai an gaya mishi ta yana zaka san cewa akwai wuta sai an gaya maka ta yana zaka san akwai aljanna sai Allah ya gaya maka ta yana zaka san yaya ubangijin sufofinsa yake ko in ce ba ya yake ba menene sufofin ubangiji sai abin da ubangiji ya gaya maka ta yana gaya maka zaka san ubangiji ya aikata kaza a wasu lokuta baya can sai ubangiji ya gaya maka ya yi istiwa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza saboda haka yana cewa duk zai tabbatar da su kuma kamar ana kara tsirazul awwalu kamar yadda wato manyan malamai mazan jiya suka ruwaito sai ka cewa ardu uhudata ila nuqaliha sai mai da uhuda sai mai da wato shi abinda suka ruwaito zuwa ga wani marwaita din ya zama ni bai zama ni za a zarga ba ba gani ne ya kamata a ce a zarga ba in ma abin zargi ne kuma ba ma abin zargi suka yi ba shi ruhuda shine kamar wato shi lamuni lamuni lamunin ni ba ni zan bada lamuni kan wannan nasoshin ba wanda suka rawaito su za su bada lamuni inda su suka tabbatar ba Allah ya faɗa shine cewa wal mu'minu yarawna haqqan rabbahum yace mu'mine kuma tabba za su ga ubangijin su tabba za su za su ga ubangiji wannan yana yin raddi ga mu'tazila da wanda ya rasu masu cewa ba za a ga Allah ta'ala ba ba wani ba wani ganin shi zai to su a sha'ira su sun tabbatar saboda sun ce ya daga cikin mumkinatul ashiya abinda zai iya yiwa inda an shiga an je an je alam na wanda yake ba irin wannan duniyar na tamu ba da haka su suna ganin wani abu zai to mu dai abinda ya samu ka tabbatar da wannan sura Allah ta ya faɗa Allah ya ce alladhina ahsanul husna wa ziyada wanda suka aiki kyakkyawa suna da kyakkyawa kuma suna da ƙari mazala cikin hadisi ingantacce magana kan wani ƙari cewa idan masu yan aljanna sun shiga aljanna in yan wuta sun shiga wuta na damu na da sai wani mai kira ya mishile ya shela ya ahlal janna ya ku yan aljanna inna lakum inda allahi maw'idan yuridu an yuzakum kuna da wani alƙawari wajen ubangiji da yake son ya biya muku na alƙawarin sai menene wani alƙawari bayan ya yi mana kaza ya shiga da mu aljanna ya haskaka mana fuskokin mu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ubangiji sai ya yi hijabi da ke tsakanin shi da bayi sai su kalle shi yace sai su kalle shi fama ra'ahu fama a'tahu shay'an ahabba ilayhi min an-nazar ilayhi wannan ke cewa bai basu a cikin abin da ya basu a baki da to bai basu wani abu da ya wuce mai daɗi irin wannan ganin sa suka yi ba wannan shine mafi girman sha'anin abin da za su samu na daɗi Imam Malik yana fasara wani aya wujuhun yamma idan nazira ila rabbiha nazira ce nazira kaga aka faɗi ni'ima da za su samu saboda mai saboda ta'allukin su da ganin ubangijin su saboda haka wannan shine mafi girman abu da za a samu kuma iya aikin alherin ka iya aljanna ka iya yin za ubangiji zai da kai daɗi da wannan garin da za ka yi ganin fuska ta da za ka yi mai karamci ruwayoyi sun zo daga Abdullahi dan Mas'ud wanda sun tabbata ibn tabiya yana cewa ibn sabr ba zai fi yau ya faɗi wannan maganar da ka ba cewa kuma bayan ma an gas an ganshin kuma to akwai kuma lokacin kuma da zai sanya musu kamar ranar juma'a a rika duk ranar juma'a ta zagaye kuma za su ka za a zai ƙara tajalli ko su ƙara ganin shi in suka zo a kusan za su je wata akwai kasuwa na yan aljanna za a rika ba kasuwa ba wai na ɗan sai sai bane yan ayi zumunci a yi shewa a yi waye a ji daɗi Eh, kuma su can kaga nan yanzu ka sa farar riga aka yi kura sai ka fara cewa to yanzu ai ta yi datti da su inda aka sa in aka sa kaya ga kuma aka samu kura to haske za ta yi ƙara kai ba ka ƙara haske ka ƙara kyau kuma ka ƙara ƙanshi Eh, wannan shi ne su ba mace aljanna da rayuwar lahira da mu na- da da rayuwar mu ta nan rayuwar ta nan kaga duk wahala ne da da takaici da kuma tafkewa amma can haka abin yake sadaka inda tabbata lalle Allah ta'ala ah, ah, ah, ya ba mu labarin cewa za mu ne za su gan shi wannan dole mu yi imani da haka kuma insha Allah ta'ala duk wanda ya zama ya jima ubangiji a matsayin mumini to zai gashi zai ganshi da kuma wannan yana nuna maka cewa a mumunai a kafirai da munafikai ba za su yi ma ubangiji irin wannan ganin ba ba za su yi ma ubangiji irin wannan ganin ba akwai sabai da ake da shi wajen malamai akan cewa lokacin da ubangiji zai zo wajen arabuka wal malaku saffan saffa da sauransu wa yau mai yukshafa an saqi ya irin wannan nasoshi kun san hadisi ya nuna cewa za a bar munafikai ne da da mu'minai a to a suka ce to a wannan zuwan zuwa ne da za za a ga ubangiji za su ga ubangiji ko za su ga shi ba akwai sabani na malamai akan wannan da yawa ibn taymiya na cewa zawahirin nusus suna nuna kan su wa'annan ba lalle su ga shi ba da mun cewa za su gaba da ubangiji baya lazumta kuma za su gan shi dan an kace ka gamu da shi ba dole ka gan shi ba ubangiji ba lalle ya iya baka dama ka gan shi ba amma dai ka gamu da shi wannan kuma ka gamu da shi ubangiji zai yaya wa yake masa shi sujada musu- sai su kasa sujada su Eh, amma wasu daga cikin malamai suka ce a wannan za su gan shi sai dai gani ne na kunyatarwa ba kuma gani ne na za su samu natsuwa ba su ji daɗi ba su kuma mu ne wannan garin da ubangiji zai daɗa musu to sai a shiga sai a shiga aljanna sai lalle ya tabbata cewa yan aljanna ne kai za su ga wannan za su ga Allah ta'ala gani na jin daɗi daga nan kuma wannan ganin za ta gada musu da ridwan wa ridwan min Allah akbar yadda wanda yake babu fushi ba za su fita ba kuma wala kwanan yi musu wannan rahamar ba ya ce wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzu kuma a zuwa ga sama ubangiji yana saukowa ba tare da yaya yake saukowa din ba wannan ya tabbata hadisi hadisai ingantattu cewa wato ubangiji yana saukowa sama ta kusa yayin da sulhun dare na ƙarshe yayi yace bi ghairi kaifin ku duba ku ga yadda ibnu taymiya yake tafiya da wato tauhidi sosai yace bi ghairi kaifin saboda dole yana tafiya da da da da- da- da to lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia ay la ta'lamu lahu samia lafazan hal wal lokaci a qur'ani yana zuwa da ma'ana guda biyu yana zuwa da ma'anan a, tabbatarwa ko kuma ya zo da ma'anan kuma korewa A, is- kun san asalinsa istifham ko yakan zo istifhamin tawkidi shine kamar hala ta ala al-insani fi min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da yawa daga cikin malamai sa qabari shine zabun su su siba wahi su al-kisai su al-farra abu ubaida suna cewa wannan qad ata ala al-insani fi min ad-dahr Ah, to kamar shi ma yakan zo kuma da ma'anar nafi jahlu wa nafi inji ibn ibn al-qabari ibn jalal al-qabari yake cewa yakan zo da wannan ma'anar kuma qur'ani ya zo ya zo da wannan hal ta'lamu lahu sami ay la ta'lamu lahu samiya ai la ta'lamu ba ba za ka taba sanin wani irinsa ba to laka wannan ah, labari ne ubangiji ya kama cewa yana sakowa yanzu idan ka ce kai baka daina sakowa ba ko ka dinga wato yin wani kiyasi da kwakwalwarka kana buga wa ubangiji misali to yanzu saman ta mishi rufi kenan wa ya ce ta mishi rufi malamai cewa suke yi zai sakon amma kuma yana dan kuma sama da bayansa ya haka yake faruwa mu mu sani ba amma dai yana yi ya ce yana saukowa ya sauko amma kuma babu wani babu wani halittarsa da isa gewaye shi balle mashi rufi balle mashi sama saboda lafazin al'ulu al'ali kamar da na sha faɗa sifatin lazimatul lahu ne subhanahu wata'ala sifa ce ta da tana zimci zatinsa ubangiji ba zai taba zama ya da wani kishiyan al'ulu ba shine kaskanci sau kuma wani ulu'un daga cikin ba ma'anta na ɗaya da ake malamai ke fara kawo shine ɗaukaka na zatinsa ubangiji ya fi gaban wani abin halitta ya zama ya shi yana kasansa ubangiji ya fi gaban wannan yana saman halittarsa shi koyaushe kamar yadda yake sama da su a daraja kamar a sha'aninsa kamar da kuma yake sama da su a rinjaye to haka abin yake sau haka wannan yana sakowa bi gairi kahin ba tare da wani kwatantawa ba wa karu bil mizani kuma yana tabbatar da mizani awo da ake yi lalle ubangiji ya tabbata ya tabbata a qur'ani ya tabbata a sunna cewa akwai ma'auni da ake yi yana cewa wa sharaqat al ardu bi nuri rabbiha wa wudi al kitab wa wudi al kitab za a aje littafi littafi da za a zo ba mutane da shi waje abin nabi na shuhada za a zo da annabawa wannan duka an zo me yasa a yi saboda auna ayyuka za a yi ka ayyuka al-mizan ba mai tan ayan nake sanka ba akwai ayan mizan ya wani ba'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama ubangiji yayi magana cewa zai zai kafa awu wanda a lokacin za a zo a auna aikin bayi maki da saboda haka waɗannan abubuwa abubuwa ya tabbatattu wanda yace yana inkarin su irin su mu'tazila wanda dadadi ne ke musu da suke inkarin irin waɗannan abubuwa cewa wannan wannan kawai kinaya ce kawai wannan saye ne kawai amma da falasifa irin su ibn rushd irin waɗannan su sun su a wajen su muktabaha inda al-uqala annaha annaha khitab lil jamaahir faqat amma ma'anan ba ta daukar wata ma'ana ba wata ma'ana ce take dauka na hakika ba to amma mu abin da muke dauka cewa shine wannan ma'ana ce ta hakika ne ubangiji zai auna kuma akwai ma'aunin wal haud alladhi ko ina tabbatarwa na yi imani da tafki nan da aka da ake faɗa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tabbatar da wannan al-hawd da al-kauthar al-kauthar shi da ake magana da al-hawd na tafkin manzo Allah shi al-kauthar din shi ya fi yawa wasu na cewa ina ga kafa al-khairul kathir wasu na cewa kuma shine wani tafkin nasu mai yawa shi ma al-hawd din da ake zuwa ardul mahshar ana zuwa ana mazala yana yana cewa ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo shi kuma wannan kusan wani indararo ne daga wancan babban yake zirarowa a fahimta yadda abubuwan suke ko akwai shi asalin tafkin mai girma to ba shine wannan wanda ake ba mutane ba a'a shi kamar fayab aka sa sai yake zuwa wannan wajen da mazala shi kuma ke ba mutane suna sha wanda gashi ka gashi kana ji na cewa arzu bi anni min huriyyan an hadu ba ji ba akwai shi in aka wuce kuma za a je a samu shi asalin uban uwar tafkin baki da arzu minhu wal hawd alladhi da wannan ko da wannan watafkin wanda arzu bi anni min huriyyan an hadu ina fatan cewa an hadu zan je in kamfata har sai na goshi minhu daga gare shi diyan sai ya tafi mun da kishiya baki da in ji ibn taymiya ai imani abu da aka faɗa kenan eh ya an ta ta bayan abu burtul aslami hadisi ya ce sanin abi dauda a lokacin ma sau tsabagen ma sun sun dan mushi dan izgilanci ne wani sarki ne haka ya mushi izgilanci ya kira shi da addahdah lafazi ne wanda ba yi da kyau kamar a ce mutum baka dan curarre haka kuma ba shi ba shi da tsawo haka da sauransu yato yana da aibata mishi halittarsa ya ce kuna aibata ne saboda kawai na sabaci manzan Allah dan kusan haka suka haka haka ma'anar take nuni sai daga baya suka ce su ba haka suke nufi ba suka tambaye shi ilimi da yake sahabbai ba sa boye ilimi da sai ya ce na kun aibata mu zan ba ku ba ya ce ka bani labari akan alhawu ya ce na ji manzo Allah ya bamu labari akan haud ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba so kaza ba so kaza ba ya ce wanda bai imani da shi maka Allah sha da shi sai ta fa'a masa amma kaga su da yake da sha'anin ilimi ne dole sai an bayar manzo Allah ya ce faliballighi shahidul ghaib sai da ya basu amma da ya gama kamar mun da mushi ya mun na musu kausa musu magana ta fa'a masa Abu Zafar Aslam to haka wannan shi ma wanda ya inkarin wannan a yanzu kusan da ana samun yan madrasa akalaniyun masu inkari irin waɗannan da susun aka ga suna cewa su dubu sai da ba suna cewa waɗannan susun kawai na wai su yan rationalist ne kusan masu wallafa yanzu da yan baya bayan nan nan gaban muna katu watakila za mu kan irin wannan mu'tadilatul asr ake kiran su za ga duk wasu nusus za su je su duba su su wannan ba yake ya juju ma juju su da su irin waɗannan abubuwan da za su su duk ba su yadda ba duk ba su yadda ba su fara ya ya ci kawai hankalin su ya sha musu hankali ba bai dace da kimiyya ba sai ka ce kimiyya shine ƙarshen ilimi sai ina ganin mu bashi ana ko ko lok to bari mu kara وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج واخر محمد yace haka zalika jahannama um siradi na imani da ita na imani da wannan wato gada din wannan siradi na imani da shi wadda fauka jahannami wanda za a sanya shi a saman jahannama za a ce kowa sai sai sai ya bi ta kan wannan siradin fa muwahhidin duk wanda yake yana kai ta Allah yana kai ta shi da bauta najin to zai anan zai tsira wa akharu muhmalu wanda kuma yake ba akasin wannan to anan za a ko fitar da shi a bansu da shi a wajen zai tsaya wani na fasara ayar da ta zo sosu maryam cewa in minkum ila wariduha kana la rabbika hatimun maqdiya thumma najil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jathiya cewa kowa sai ya bi ya fita wannan tabarki da har annabawa Allah sai ubangiji ya sa sai sun bi shi illa iya aikin ka iya iya iya tsallakawarka ubangiji a cikin hadisi mun tsalla faɗa cewa akwai kalali kugiyoyi haka za su dinga wato kamo mutane suna dawo da su gwargwadon aikin su wanda ya shiga kamar walqiyatu wanda kuma ya tafi annabawa suna gefe suna cewa Allahumma sallim sallim suna addu'a cewa ya ubangiji sallim sallim sallim ya ubangiji ka cetar ne ka yi haƙuri ka cetar a ruwaya wata ruwaya akwai ɗan rauni tare da ita amma dai watakila la'annahu ya kunu hasan saboda isnada a cikin shi akwai al'abbad abdurrahman ibn ishaq al-qurashi a cikin isna a cikin riwaya yake cewa har ma mummuni su ma suna addu'a cewa ya ubangiji ka ya hakuri a kubutar da bayan Allah ki so wannan haka za a zo a wuce wannan sanadi wannan sanadi shi ma abu ne tabbaci ya tabbata a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma tabbata a cikin ayoyi aya na Qur'ani da Allah ta'ala ya ba mu labarin ta to shi kenan insha Allah barakallahu fikum a nan ne za a ga duk su kuma kafirai a nan za a nan za su yi kasa su kuma mummune za su tsallaka idan aka tsallaka to kuma kusa akwai wata gara ta biyu akwai wata kantsara ita kuma ita wannan kantsara din ita wannan kantsara din ga wannan gadar ita kuma na kisasi ne tsakanin tsakanin mummune da mummune amma dai malamai sa cewa insha Allah ana sa ran wannan ba a kuma da hannu agogo baya ba wata ina karanta wannan hadisi a nan wajen sai wani bawa Allah na mata walidi shi yace to yace yanzu bayan an tsallake siratin kuma akwai wata ganin yace a shi akwai akwai sara aiki kenan ga bawa da yasa cewa insha Allah abinda ubangiji yake son yayi ba mun shine gata kar su shiga wani na jin haushin wani to saboda haka duk wani hakkin ka sai a tsaya a sasanta idan su ayi wai in kaza kaza shi to to ya hakuri da shi ka shi kenan to daga nan kuma za a shiga aljannan za a je da annabi adam ce to kaje ka inda ka taba shiga kai ne kai ne kake da experience kuma sai a je a shi sai ka je kamar jagoranci ce ina sai maza Allah shine zai je ya sa abu da masa tukuna sallallahu alaihi wasallam muka zo sai mu tashi akan wannan yaslahu shaqi ta Allah ya ta da lallai haka ba da kare da kare bayan sa shafi wala mu dashi ta na jin da kira kafa azumi za mu ga wata mu insha Allah بسم الله تجريد توحيد المفيد مع المقريزي kafin mu shiga wannan ce za mu duba kuma min haula man la yajibu al-ibada illa bi hadha al-ma'na fa idha hasala laha ce abin ya kusan aka samu tawalid dama'ir kuma sai sai sai sai a rasa dama'ir yana kuma zuwa ga nafi da ne tsammanin fa idha hasala lahu ya kamata ya zama amma sun ce wannan hasala laha tana ai hasalar riyaba yayi magana kan riyaba can baya ai fa idza hasala laha barin da ko katin ba gani shi sosai ya yi magana akan cewa su baye su ai ibada a wajen su shine su dinga dan wato ba horar da kansu suna dan shan wuya suna ganin wannan ita ce babban amfani da za su samu wannan wannan riyaba din sai ce sun min haula iman la yajibu al-ibada illa bi hadha al-ma'na dan daga cikin waɗannan daga cikin waɗannan akwai wanda shi baya wajabta ba kasa bauta sai saboda ya samar da wannan ma'ana din wannan ma'ana na cewa wato ya je ya horar da ransa saboda ya kintsa ransa ya sami fuyubat na ubangiji kwararowa na ubangiji da ilimin muka wannan shine fayra fayra da kuɗi ta magana mutum ya je ya killace kansa yana yin wasu wasu auradu yana yin wasu abubuwa saboda ya sami al-ma'arif al-ilahiyya al-fiyumat asali wannan lafazin al-fayd din su su falasifa ne suke amfani da ita a turanci galibi su ba su su ba na zamanin ba zai zama translation word to word translation ba su suna kiran shi emanation theory ko neoplatonic theory shi ne da na gaya muku cewa wani lokaci in musu sun gada masu tabirin shi kamar ruwa wani lokaci su tabirin shi kamar haske wani lokaci su tabirin shi kamar wani iska duka dai kusa abu ɗaya ne yan indiya sun su faɗa daga yadda suke amma dai sai yana koma zuwa ga fitar wannan nazariya ta falsafar cewa ubangiji kawai ya zauna ya tsaya ne tsawon wasu zamaninnuka kawai daga baya ya hankalci kansa kawai sai wasu halittu suka ringa fambatakat anhu jami'ul khalaiq shay'an ba'da shay'in wani bayan wani to duk haka suke faɗa to su su falasifa su waɗannan sufaye da kuma su falasifa suna cewa idan mutum ya je shiga irin wannan to kaga zai ƙara fita daga rayuwarsa na na jiki jikajikan na physical body na material na mata ma'adda shine mata ma'adda shine mata dama ko a wurin suna zamanin ba kamar turawa ba su da kalmar mata din nan kamar da dalin talibu ma'adda na da wannan koya aka yi aka yi ne da ba san asalin kalmar yana ta samu ba wani lokaci akwai dictionary akwai dictionary wani kakana ya taba kawo mun ita ita nan na jin da kusa na gida can can karshen karwa zai ga kalmomi da ga da turawa da asalin larabci asalin wani kalmomi larabci ba wai wasu kuma ga kuma kalmomi ne su ma na ara'ari da sauransu akwai kalmomi na farisawa ba wasu kalmomi na indiya da sauransu haka haka ne ya nike cewa da wata ya nike cewa da? eh suna cewa mutum ya fita daga rayuwarsa na wannan mata din saboda in ya fita ya zama ya zama purely abstract ya zama wato tajarrada an an halatihi bahimiyya sai ya tafi kawai ya shiga bangare na hankali kawai bangare na haske bangare na ruhani ruhi na ruhanai to idan ya shiga kawai sai ya zama a nan ne yake fahimtar ubangiji sosai ya bar bangaren nasutiya ya shiga bangaren lahutiya lahu shine Allah nasut kuma insan na jikinsa saboda haka zai zama duk lamarin sa zama na ubangiji to yana su suna ganin cewa su hana kansu cin abinci nan da waye da sauransu wannan shi zai ƙara rike wasu daga ciki kenan kamar da zamu zo kakanta shi zai ƙara cewa su rike wannan bai wannan ubangiji ya ba su za ka su iya kawo su dokoki da wani zuwa ce shi wanda ya ganshi da wanda ya yi waye waye zai shiga aljanna to aka ga shi yanzu gani yake yi wannan jikin nasa shi duk ba shi ne ba zai iya ga maka ido ji ita ce insha Allah baka gani daga bayan ya gita wata ko kace ba mai ba Allah baka gani ba Allah ka gani shi ba ruwan shi saboda shi jikin sannan da ba wai wani jiki shi a wurin sa shi wani abu da ke shiga a wurin sa shike shine ma'arifa shine ma'arifa shine sufi kusan Allah wanda sufi kusan Allah da kuke ana magana ba wai ba wai galibi na na wai kyauta da ta kawai da waye ba a'a sanin Allah wace sanin Allah ta wannan hanyoyin su suke asalin fahimtar Allah to shine Ibn Rushd al-Hafid yake cewa shi yana ganin ma Allah lada zai ba waɗannan su su asisul din nan saboda kokari da suka yi sun yi kokari sun yi ishtihadi mai girman sha'ani wallahi la Ibn Ibn Rushd al-Hafid yana da matsala ba karami ba wato Ibn Taymiyyah yana cewa duk a cikin falasifan wanda suke falsafance ba wanda ban fadi famfa yake bin su kai tsaye irin ibn rushd wato ya irin sa ya rufe kan wannan mutane ya riga ya rufe lamarin su da ya kansa aristo ai kusan duk ko aristotelis duk suna faɗa duk sunan duk sunan ne suna faɗa ai yace fa min haula man la yajibu al-ibada illa bi hadha al-ma'na daga cikin sa akwai wanda shi baya wajabta bauta ma sai dai in za ka yi bauta amfanin bauta a wajen shine kawai sa ka samu wannan ma'ana na na wannan ilmuka da ubangiji baka fa idan hasala laha idan ya sami da na yi tsammanin lahu da kuma zuwa ga ma'ana ne yace fa idan hasala laha in ya samu wannan riyabatin ya samu wannan horarwa da yake son ya samu ya horar da kansa ya samu wannan ilmuka din حصل له ذلك بقي متحيرا sai zama ya fara kokanto fi shibda awradihi da kiyaye wardan sa ne da yake yi salalon sa da yake yi a wul ishtighal bil warij anha ko je shi shiga shagalta da abin da ya shagalta da shi daga barin wannan ibada da je koma yana yin waɗannan boje yana yin waɗannan wannan ilmuka da zai samu wa minhum man yu man yujibu al qiyam bil awrad amma a cikin sa akwai da shi kuma yana cewa a'a duk da yanzu mu ɗan batsiriya ne ɗan batsiriya su ne masu wani abubuwa na ciki wanda ba a sirri ne ba a bayyanawa to duk da mu yanzu su yanzu suna kasu ɗan batsiriya ne su bahir shari'a yanzu mu kiyaye shi mu ci gaba da kiyayewa wa minhum man yajibu al-qaybi da awrad wa adami wa adam al-ikhlal biha kuma yana cewa ka aje a tozata bauta wa hum sinfan aidan to su masu san cewa su cewa su za su kiyaye bautar su kuma sun kasu kashi biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su man yaqulu bi wujubiha yana cewa wajibi mutum ya kiyaye bauta shari'a nan hibban lil qanun saboda kiyaye shari'a kawai shi al qanun shari'a hukuntar hukunci saboda ka ga yana yin ba shari'a wato to zarci shi irin wani zaka ga su in ana azumi zai azumi ba zai zo ku ga yana yin yana yana azumi yana cin abinci ba in ya zo ya ce muku ya ce muku ai ya je ya je Saudiya ne sha sha ruwa ne ba yanzu yake shi zai ga muku haka ba shi zai yi ibadarsa amma ya ce yana yi ne saboda himbalin kansu da kiyaye shari'a wa batsalin namus kuma saboda wannan kiyaye shari'a ta zama ita ce kamar sitiyayi da ta rike mishi ko kuge za ta rike mishi wannan namusa wannan sirri da ke samu zan ubangiji yawwa kaga wannan shi yana yi ne himbalin shari'a shi kuma na biyu su kuma na biyu wal akharun sune jinsi na biyu yujibuna su kuma suna wajabta aibauta ne himbalil waridi saboda a kiyaye shi wannan abin da ya zo musu din shi wannan ilimi da suke samu in suka je ubangiji ba su su ilimi ka kashafi da suke samu to saboda su kiyaye suka ce in ba su bauta ba za su iya kiyaye wannan kashafin ba wa khafun wa khafun min tadarrujin nafs bi mufaraqatiha saboda tsoro kuma da suke yi inda suka bar wato rai ta zama ta zurma in suka bar wannan bautan da suke na ubangiji ila halata halula min albahimiyya zuwa ga halinsu na farko na na wato dabbantaka shine bahimiya wato mu irin wannan dabi'a namu na san mu ci abinci san mu kwanta da mata na to wannan duka so suna gudun idan suka bar bautan bautan Allah to ubangiji kuma sai ya hana su wancan wancan wancan wato ilimin da yake ba su to in ya hana su wancan ilimin da suke ba su kaga za su kuma kuma rayuwar su ta ta farko wannan shine alhayatul bahimiya suke kiranta kaga wannan farko yana himdan li shari'a ne shi lil qanun nabi kuma himdan lil ma'arif للوارد شيء abin da yake zuwa masa da fa hadhihi nihayatu aqdami ibn ibn al-qayyim ke cewa wannan shine karshen kululwan inda wato kafa su take cikewa zuwa gare ta fi hikmatul ibada akan in aka tambaye su wai me hikiman bauta to wani ya sa muke yin bauta to wai wannan shine abin da suke cikewa zuwa gare su wa ma shari'at al-ajali da abin da aka shar'anta musu bautan saboda ita wala takad tajidu fi kutubil mutakallimin ala tariqi suluki da wuya ka samu masu yin maganganu akan wato ala tariki suluki gaira tariki gaira tariki min hadhihi turki thalatha masu yin maganganu akan wato warin dawo wala takar tajidu fi kutubil mutakallimin ala tariki suluki gaira tariki gaira tariki min min hadhihi turki thalatha aw majmu'iha da wuya ka samu la takadu wato ana iya samu amma da wuya da wuya ka samu a littattafan masu magana akan waɗannan tafarki din a gaira dariqi min hadhihi turki wanda za su ga za ga suna magana kan hikimar bauta da ubangiji ta shiranta mana ba shi suna za su daki ɗaya daga cikin waɗannan tafarki guda ɗaya ko cikin ukun nan su ɗauka su zama ita ce hikimar bauta a wajen su ko kuma ma a majmu'i ko kuma dukkan su waɗannan hikimomi su ce duka su ne baki bawon baki da wannan abubuwan guda uku in za ku tuna ya ya kawo na farko ya ce menene wannan simple talif ne yake magana الصنف الأول سنة نفاة الحكم والتعليل هو الصنف الثاني شيء القدرية النفاة نفاة الحكم حكم والتعليل سنة الجبلية بس يوا كان ubangiji kawai ya ga dama ne mutum babu wata hikima a umarnin nasa kamar yadda babu hikima a halittarsa kawai sai dai ganin damarsa kawai saboda haka mu yanzu muna yin bauta ne saboda nauyi ne akan mu bi bauta kaga ibn qayyim na cewa to su suka bauta ma Allah irin wannan yanayi ai ba za su ji daɗi cewa kuma suna bautan wanda suke so bane sai sinfi na biyu su ne kuma yan kadariya su kuma suna tabbatar da da hikima amma kuma suna cewa wannan yana koma yana koma wato al-aslah maslahohin bayi cewa dole ubangiji sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza da haka su abin da ma suka yi kwadubansu shi ne an ba su to kaga su waɗanda kuma ba za su bauta ma Allah ruwa suna girmama shi ba babu girmamawa to su kuma su ne su kuma na uku a shine wanda suke bauta ma Allah akan tabarki irin na waɗannan sufaye da kuma falasifa su za ga su ga su wanda suke cewa fa'idan bauta shine horar da rai horar da kanka shi ne ibn qayyim ke cewa duk ma da suka yi magana akan hanyoyin bauta da hikima bauta ɗayan ukun nan kawai inda ba wanda suka yi ba ba ahlus sunna ba ko duka ga wanda zai ce maka shi ne kawai nauyi ne aka sa masa da haka sai yayi bari in sallah in huta kaga shi azaba ce ba bari ya huta a rusa na biyu shi ne wanda yake cewa shi kwadugo yake yi yana jiran ya ji kiyama ne a biya shi kwadugansa ba ma ya san a kara masa shi ne in a kara masa ma za a masa buri ne za ka shi ba ya san karin buri na uku kuma shi wanda ke cewa shi yana bauta ne saboda shi ya samu wasu ma'arifai wasu ilmumuka yana horar da kansa ne saboda ya samu wasu ilmumuka ya kara daga ubangiji shi da shi to in ya samu kuma shi kenan sai ya ce zai iya barin ta wannan bautan ko kuma ya ce a zai kiyaye saboda kiyaye shari'a ya mu shari'a kara kenan ko kuma zai kiyaye da da ce wani fa ko wasu wannan yana yi ne saboda ya mu shari'a kara ko kuma ya ce shi yanzu ya riga ya tsallaka shi shi yana yi ne saboda idan ya ce ya ce ba zai ibada ba to bangi zai lalata wannan abin da ba yake bashi ne zai je na bashi to wannan shine makasudi guda guda guda uku da ya faɗa to yanzu ya magana kan su ahlus sunna ahlus sunna shi asifa rabi ibn ibn al-qayyim a cikin badaji sarki ya kira su da al-taifatul muhammadiyya al-ibrahimiyya muhammadawan gaskiya kenan wannan shak haka ya kira su muhammadawa wannan su ne muhammadawa kungiya na annabi muhammadu wanda kuma kun kungiya ta Annabi Ibrahim sune wanda suke bauta ma Allah a wannan hangar wannan shine wanda kowa zai dauka dai ran kenan humul qa'id sune masu cewa bil jam'i bainal khalqi wal amri a hada tsakanin halittar Allah ta'ala da umarninsa wal qadari was sababi kuma a hada tsakanin kaddaran da ubangiji yayi da kuma sababi ubangiji ya halicci ya ya kaddara cewa za a sami mummuni da kafirai sai kuma ya ce kuma dalilin zai sa mummunai su shiga aljanna shine sai aikin alkhairi to su mummunai ahli suna sun imani cewa ubangiji ya riga kadara cewa wani da wani ga dan wuta ga dan aljanna amma kuma sun imani da da riko da sababi sun imani da halittar ubangiji cewa akwai mutane kirki mutanen banza sannan kuma sun imani kuma da sababin da ubangiji ya halitta cewa sai an yi kaza za a samu kaza sun imani da wannan sun imani da halitta da umarni shari'a da ubangiji ya shar'anta musu kuma sun imani kuma da kuma sababi da ubangiji sanya su yi dole sababi fa indahum a wajen ahlus sunna anna sirrul ibada sirrin bauta wa ghataha da kuma makololon tikewanta mabniyu ala ma'rifati haqiqatil ilahiyya an gina ta ne akan mutum san haƙiƙanin bautantaka ga ubangiji wannan shine wato sirrin bauta duk bauta yayin da kake bauta ma Allah so ake kai ka ji halartowa a zuciyarka cewa kana da bukatan kama bauta ma wannan ubangiji da kake bauta da bautan takan da kake yi kai kanka kana yi ne saboda girmama shi soyayya da kake yi hubban wata azima wannan shine sirrin bauta a wajen ma'ahad sunna ba wai dan kawai kawai dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza da wasu ke kawowa ba wa ma'ana kaunihi subhanahu ilaha kuma ma'anan kasancewan ubangiji abin bauta a wa annal ibada mutabul ilahiyya kuma cewa bautan nan ita ce abinda wato ilahiya sifantar ubangiji da sifan ilahiya take gadarwa take hukuntarwa wa atharu hawa mutabaha kuma ce tasirin da kuma shine abin da take hukuntarwa warti babu ban faɗi daidai ba fa'idahum anna sirra al-ibadati wa anna sirra al-ibada wa ghayataha mabniun ala ma'rifati haqiqati al-ilahiyya wa ma'ana kaunihi subhanahu ilahan kuma wannan shine ma'anan kasancewar ubangiji abin bauta wato shine mu ji muna son sa muna girmama shi muna bautan shi saboda shi ubangijinmu ne shine ma'anar kasancewar ubangiji ilahu wa annal ibada kuma ita wannan bautan da muke bauta masa muke bautan shi da ita mujabul ilahiyya shi kansa kasancewar ubangiji Allah to tana lazumta tana hukunta mu bauta mushi an fahimci magana da ibn ibn qayyim ana wato bautansa da za a yi to wannan yana daga cikin ma'anar kasancewar sunansa na Allah saboda haka muna bautan shi dole dole ma sai a- wato a mu yanda ya halice mu muna da bukatun mu bauta mushi kamar yadda kuma sunansa yake lazumta dama kuma mu a samu bayi masu bauta masa shine mujabul ilahiya wanda abinda ilahiyansa take hukuntarwa wa atharuha kuma shi tasirin kasancewar shi na Allahu din wa muktabaha kuma shine abinda wannan Allahu nan yake hukuntarwa wartibabuha kuma alaka da Allahu da da ilahiyansa ala alaka sunan Allahu da kuma cewan cancanta shi da bauta kartibat muta'alliq sifati bis sifati kamar wato alaƙa ne na siffa da wanda shi ne siffa din wato wannan abin da ke magana yanzu eh, ga- ko ko gashi ya kamsa ne wa kartibadul ma'lum bil ilmi kamar alaƙa na ilimi da abin da aka sani din kana iya rabe su ɗaya na lazumta ɗaya ilimi yana lazumta abin da aka sani abin da aka sani yana- yana lazumta abin da shi ilimi din shi ilimi shi ke hukuntar da abin da aka sani din wal maqduri bil qudrah da abinda wato kake da iko akan shi da kuma shi ikon naka ai wan ai abubuwa da suke alaka da juna a a haɗe wal aswatu bis sam'i da kuma wato sauti da kuma ji a haɗe suke wal ihsanu bir rahma da kuma ihsani kyautayi da kuma rahama wal i'ta'i da kuma baiwa bil judi ba- bayarwa da kuma bil judi da kuma baiwa dan yana magana cewa duk duk yayin da kaga wani ya mutu da wata sufa to dole za ka ga tasiri wani sufan a waje to siffancan ubangiji da Allah tasirin wannan siffan tasa shine kaga ka bayi na bauta masa saboda haka to bauta ba da bayi ke ma Allah ta'ala wannan mujabu ilahiyatillahi ta'ala muqtaba ilahiyatillahi ta'ala wannan abinda kasancewar shi na Allah take hukuntarwa ne dole mm. فعندهم سؤال أهل السنة من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناه duk wanda ya tsayu da sanin ma'anar ilahiyya bautantaka ma ubangiji a yanda muka gaya maka a yanzu cewa su ahli suna suna bauta ma Allah ne saboda dama can lafazin Allahu haka take gadarwa haka take kuntarwa a so shi a girmama shi kuma a bauta mishi a lokacin wa shar'a wanda haka yake a yare da kuma wato a shari'a wa mazaran kuma haka yake a mazarin ta ma in ka koma wa mau- wa maulidan kuma haka yake daga mabbugan kalman al-ilahu din Allahu din daga aliha ya Allahu ne al- al-ilahiyya istaqama lahu ma'rifatu hikmati al-ibadati wa qayata in mutum ya fahimci haka to zai zai fahimci hikimar wato ba- bauta da ake ma ubangiji da kuma ga- gayar bauta din wa alima annaha hiya al-ghayatu allati khuliqat laha al-ibadu kuma zai ga wannan ita ce hikimar da yasa ubangiji ya halicci bayi ولهذا ارسلت ارسلت الرسل kuma wannan ita ce hikimar da yasa aka aiko annabawa duka suna abauta ma Allah saboda bautarsa da zamu yi wannan cikan ma'anan sunansa ne na Allah wanda kuma dole kuma tun da wannan sunan nasa na Allah ita ce a'raful ma'arifi dole ka samu wasu wanda suke kaddasa shi suke girmama shi suke wato tsarkake shi wa unzilatul kutubu kuma akan ta aka saukar da littattafai wa khuliqatul jannatu wan nar kuma aka halci aljannatai da wuta wannan duka eh, aka mai da kusuri ya dauko shi daga ayoyi da yawa kuma arsala min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana wa laqad ba'athna min kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu at-taghut wannan kaga duka suna nuni zuwa ga cewa dalilin sa aka aiko annabawa shine bauta wa qad sarraha subhanahu wa ta'ala bidhalika ubangiji ya sarraha fi fi qawli a fadin sa wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ba ta jinna mutane sai su bauta mu fal ibada saboda aka bauta a nan hiya allati wujidat li ajli hal khalaiq kulluha saboda ita ne aka samar da bayi baki daya bauta kamar qala ta'ala kamar Allah ta'ala ke cewa ayahsabu al-insanu an yutraka suda shin dan adam yana tsammanin za a bar shi ne a kara zube ayi muhmalan a banzace a wofance ba za yi haka ba qala shafi'i imam shafi'i ya faɗa a tafsirin wannan aya rahimahullahu la yu'mar wa la yunha a bar shi ba za a mulci shi ko ba za a hana shi ba wa qala ghayruhu wani sa kuma yace la yusabu wa la yu'aqabu ba za a bashi lada ba kuma ba za a mishi uwa ba wa kuma tafsirani sahihani wannan tafasarorin guda biyu duka sun inganta fa inna thawaba wal iqaba saboda lada da uquba mutarattibun al amri wan nahyi ya jeranta ne ya sharadin sa shine a samu umarni da hali wal amru wan nahyi huwa talab lil ibada shi kuma umarni da hali shine a umarci ka bauta ma Allah wa irada kuma ka nufaci bauta din wa hakikatul ibada ita kuma hakikanin bauta imtithaluhuma shine yi nayi barna bari in an ce kai kai kai abinka shine imtithaluhuma wala hada qala ta'ala saboda Allah ta'ala yake ya fada wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna yin tuntuni a cikin halittar sammai da kasai rabbana ma khalaqta hadha batilan ya ubangiji baka halicci wannan kara zuwa ba a banza ba wa ma khalaqta wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ma halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu ba sai da gaskiya wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi wal tujza kullu nafsin bima kasabat ubangiji ya halicci sammai da kasai da gaske wal tujza kullu nafsin bima kasabat kuma saboda ai sakan kama kowace rai da abin da ta tsoro ta ta aikata fa akhbara Allah ta'ala annahu khalaqa samawati wal arda bil haqqi Allah ta'ala sai ya bada labarin cewa ya shi ya halicci sammai da kasai da gaskiya al mutabammiru amrahu wa nahyahu wanda wannan abin ya kunshi umarninsa da haninsa wa thawabahu wa iqabahu ya kuma kunshi ladansa da yake yi da kuma hukumarsa fa in ka ta samawati wal ardu inna ma khuliqat li hada idan sammai da kasai an halce su ne saboda haka saboda umarninsa saboda gaske gasken gasken nan da ya kunshi umarninsa da haninsa wa huwa ghayatul khalqi wanda kuma wannan shine kuma wato dalilin da yasa aka halci bayi su ma fa kaifa yuqalu ta iya ma za a ce innahu la ghayata lahu wa la hikmata maqsuda Allah da ya halci bayi bayi da wani wata manufa da yasa ya halci bayi kenan kuma babu wata hikima da ke komawa zuwa ga siffarsa ta alhakimu kamar yadda su sha'ira da mutazila su suke fara haka aw inna zalika limujarrad istijar al-ummal ko baka ce kawai muna yin bauta ne saboda kawai ya bada ladan kwadugo da masu kwadugo ke yi kawai wannan shine kawai amfanin bauta din hatta la takaddara alaihim thawab bil minna saboda wai ka fata musu jin dadin su da za su samu nan gaba ta hanya a zo a musu wani gori a musu wani ni'ima a basu wata ni'ima wata za ta hukunta wato gori ayu li mujarrad isti'dad an-nufus lil ma'arif al-aqliyya ko a ce bauta kawai ubangiji ya shar'anta ne saboda wato a mutum ya kintsa ransa saboda ya samu wasu ilimuka na zuciya na hankali wartiyadan li mukhalafat al-awa'id ko saboda ya horar da kansa saboda ya saba ma wato al'adu ta za a ce wannan sune kawai makasudin bauta ko idza ta'ammala al-labibu duk mai hankali mai wayau idan ya tuntuntuni ya yi tunanin alfarka bai na hadil akwai bambanci tsakanin waɗannan maganganu wa bai na ma dalla alaihi sarifin wahida abinda wato karara wahayi yake nunawa a alima annan laha halakal halkar ibadati zai ga asali ubangiji ya ya wato halci bayi ne saboda su bauta mishi li ibadati hil jami'ati li kamali mahabbati su bauta mishi saboda aljami'a bauta wacce take zaka taro cikan sansa ma al-khudu'i lahu wal inqiyadi li amri tare da kaskantuwa zuwa gare shi da kuma wato su yi kauya zuwa ga lamarin sabakiya wannan shine amfanin bauta abinda ya faɗa mana ƙarshen nan kada kai muna yin bauta ne saboda wannan bautar za ta ƙara za ta ƙara tattaro mana soyayyansa da kuma kaskantuwar mu zuwa gare shi da kuma wato mu zama mi kauya zuwa gare shi wanda wannan kuma zai ƙara jawo shi kuma ya so mu shi kuma ya yarda da mu wannan shine amfanin bauta a wajen amfanin bauta ba shine mu ji mu horar da kanmu ba ba kan wuya amfanin bauta ba shine kawai mu je saboda an kallafa mana nauyi ba in ba ka ba za ka ji daɗin bautar ba shi za ka ga annabawan Allah suna yin nafilfilin har annabin Allah kafarsa na kumbura amma bai kaji ba saboda me saboda shi amfaninsa shine yana son ya gode wa ubangiji ya kara sansa yana yana kuma na dace ubangijin da yake so saboda haka wannan shine amfanin bauta mu a wajen mu amfanin bauta ba shine kawai mutum ya horar da kansa ba amfanin bauta ba shine kawai addu'a biya ka ladan kwadin ka kadai cin da kin ba kamar da su wuta da lake faɗa amfanin shi shine ka bauta ma Allah wanda zai je ya jawo maka soyayyarsa ya jawo maka kaskancin zuwa gare shi ya ka jawo maka kuma wato ka ci gaba jin cewa kai bawan sa ne kamar da ibnu taymiya ya ta magana a cikin al-ubudiyar sa in na tsaya dai in na ce na tsaya na tsaya a daji ne shi sa na na dan ja sosai yanzu sai mu dan jawo annan hankali su kuma me za mu karanta a wannan ko ta ihya usuna madal bid'a ko na shehu usman bin fodi sai makaranta za mu dan ja sosai ba shehu usman yake cewa yana muna magana akan tariqu sunna fi babil qada'i al-haja ce wa minha ayat sanjiya daga cikin abin da yake sunna shine wato ya yi istinja'i wa yajma'a bainal ma'i wal hadath idan ya samu ya hada tsakanin hoge da kuma ruwa wannan shine abin da ya fi daidai maganar da ibn fudi ya faɗa maganar sa ta fi karfi a maganin malamai akwai wanda suka rinjaye da ruwa akwai wanda suka rinjaye da hoji amma dai maganar tafi inganci shine a haɗa tsakanin ruwa da hoji hoji ana ana maganar tishu tishu din ne fara zuwa in tishu ya fara zuwa daga baya kuma sai a sa amfanin shi ka amfani da wannan guda biyu kaga na farko dai zaka karanta karanta a hannunka sannan kuma ba za ka ci ruwa da yawa ba shi kuma rashin yin abinci ruwa wani abu ne baka a shari'a kun ga ko Allah ma a shaqatul bai alal uqwi saboda ka hada tsakanin su guda biyu yana da amfani sosai ya falala wannan kamar da ibn furi ana kaga ya taqiqin sa ومنها أن ينسنجي ويجمع بين الماء والحجر لأن أهل قباء سبب أن قباء كانوا يجمعون بينهما سنة حد كان واتو خوجي لدى الدروة فمدحهم الله تعالى بقول سألة لا يبيسوا لفتن سا لذلك يحبون أن يتطهروا أتكي أكوي a cikin a cikin can wajen kuba da akwai wasu mutane da suke son wato su tsarkaka tsarkaka ubangiji ya ya ya yabe su da wannan tsarki da suke yi wai za a rana an yaktasila ala ahadi ma amma idan yana son ya takaita akan ɗaya daga ciki bal ma afdalu to ruwa yafi wannan shine gaskiya al'amari kar a ce hoji ruwa yafi saboda shi ruwa ya tafi maka tsarantar ne shi kuma hoji share maka yake dan da aka samu zufa kuma kaga zai iya dawo wata sirar sa salaka ruwa yafi afdalu duk da ga wasu wasu daga cikin al'adun mutane wasu wasu civilization wasu mutane su su da ba su ka turawa ba yanzu haka suke ai turawa su su su gane ruwa ba yanzu larabawa kusan su ma zamanin ma'aiki din mazan haka suke yi mata ne galibi suka fa amfani da ruwa amma maza su galibi haka suke a zamanin ma'aiki saboda haka ba abu ne wanda za a ta aibata mutane ba duk da mu yanzu muna aibata ba turawa muna cewa masu guntun kashi a wando ba wani matsala bane wannan amma dai gaskiya dai ruwa ya fi ruwa ya fi wala ga maza na shiga yayin da yake tafiya haka yana tafiya da ruwa ai albabu afdal min al-ittisal ala al-hadari ruwa ya fi akan ka takaita akan hoji fa idan tasara ala al-hadari amma idan ya takaita akan hoji din ajza to ya fi wa khalafa al-afdal amma dai ya samu abin da ya fi daidai wa min hada daga ciki abin da yake sunna an yi safiya qalila fil istinja'i nadban shine wato yayin da yake sanya ruwa ruwa da zai wanke shi daudan nasa to yayin da yake kaga zai kaga wannan magana ce na mai risala in za ku tuna magana ce ta mai risala ai yace in ka sa in ka zuba ruwa haka kana kana wankewa to sai ka istirsa'i kadan wato sai ka dan takaita ruwan kadan kadan tsane kadan tsane dai ba wai ka daina zubawa baki dai ba ko ko dai ka dan istirsa'i ka dan zama ka dan ka zama tulus haka Hausa ne nake son tuna yana zan faɗi ta ka dan yi relaxing hannunka ka dan daje hannunka kadan shine istirsa'i da shi shi yake yake magana suka ce wannan shi mai risala shi kadai ya kawo na cikin fuqahu sun ce bai abin da yasa ya kawo a saboda idan najasa yayin yayin da mutum yake fitar da najasa to inda yake jiki yake wato zane-zanen jiki to najasa ta kan bi wannan zane-zanen wannan sako-sakon ta tsaya a wurin to idan yayin da yake sa ruwa to in ya dan dage kadan ya dan ya dan rage farowa da ƙarfi ya isir ha'insa ya dan sake abin haka dan kadan to sai ya zama kuma ita najasa ta ƙara dawowa waje ita ta tsaya to kaga in ya ƙara saruwa kuma sai ta ci abin to shine misali ta wai sarfi qalilan ya isir ha'i dan kadan wannan shine abin da yake magana ce najma wannan amma musahabi ne an fahimci maganar shi isir ha'i da shi ke magana wannan shi isir ha'i a risala ne da kawai za ku kanta intaha bayan tariqi sunnati muhammadiyya to hanyar tabarkin sunnan manzon Allah na muhammadawa ya kare eh fasalan dake nan da su yanzu sun mata wani wani fasala kuma fi ma bi qada'il haja ababila qada'ul haja ala sabili tanbihil waqala ila ala sabili ihsa'i wannan kawai dan fadakar mu wasu hankali ba wai ba wai dan wai kiddige komi da komi ba Allahumma fi qada'il tibai sunnati nabiyika muhammadin bijahi indaka yayi sai addu'a ce Allah ya dace da mu zuwa ga bin tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan kun ga ɗazu na kawo maka magana na madarij salikin na ibn al-qayyim ya kawo ya ce da cewa da ya zo akan siful arabi sai kace wannan shi al-tawaif al-muhammadiyya al-ibrahimiyya gashi shi ma wannan kuma sai kace sunnatul muhammadiyya naji shi Jamilu wancan yana ta cewa a kokari ya inkari masu yan bid'a yana cewa muhammadiyya wai kwata kwata bai ai wannan muhammadanism wai a ji a duba muhammadanism turawa ke faɗi tunda shi ke na tsammanin mako shi ya ji a duba ba bai ba san akwai muhammadanism su turawa na faɗi da kuma yan orientalist sauransu suna ɗaukar addinin musulunci kamar wani addini na muhammadiyya haka amma su malaman mu na gida suka ce muhammadiyya ba haka suke nufi ba suna nufin wanda suke kif da kif kafa da kafa suna bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma magabata sun itlaqi wannan kalma ai gashi yanzu na ce muku ibn qayyim ya ce muhammadiyya shi ma kuma gashi ibn furi ko shi ya kashi sunnatul muhammadiyya don haka ba wata matsala dan wani ya ce ya kira kanshi ya ce shi muhammadi ne kawai wasu daga cikin yan boko daga baya ba su san wannan kalmar saboda su kalubalanci abin da yan wasu yan boko ke fada cewa wannan muhammadanism din suna yi ne don su kushe su na cewa maza Allah kawai wani addini sa ne ake bi ba addinin Allah ta'ala ba mu addinin musulunci muke ba addinin Allah ba ba addinin shi da Muhammad shi kiro ba a shi ma yana bin addinin da Allah ya bashi shi ake kawo wannan kalmar amma dan ka bayyana muhammadiya ka da shi aka aiko da shi aka aiko da ba eh shi kaga ibn qayyim ya ya ma ƙara insha Allah ibn muhammadiyya ibrahimiyya sai makaranta ta'alimu na az-zarruji ya zamu tashi to to masha Allah labar sa shi yasa shi yasa kun san farar di fa Aisha bar zafin kai fa fa Aisha zafin kai ana iya samu kana iya samun gaba abin da kake rabin kuma ka zo ka ganshi kanika ne nan gaba an tafi saboda dan dan dan dan dan dan akwai wani dan laifi da ake suke yi kaza kaza kuma kaka ji ganin wani abin da suke zan faɗa in ya da wani wanda kai kawai ka share ka kyani suka ce muhammadu yanzu suna nan masoya annabi to kaga wannan malam ba ba rashi mai kyau da za a karba a wajen su kawai dai su soyayya ta su soyayya ce ta yanda suke yanda suka fasara amma dai soyayya annabi wannan ba wanda zai ce karin mutum ya danganta kashi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am to wa shira shaykhul islam burhanuddin wannan malami yayi waƙe ki cewa fil jahli qabla al maut maut li ahlihi fa ajsamuhum qabla al qubur qubur wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyit wa laysa lahu hina al nushur nushur yace wa fil jahli shi kaga jahilci da kake gani maut li ahlihi mutuwa ne ga masu jahilai qabla al maut din kan su mutu fa ajsamuhum jukkunan su quburu kaburbura ne qabla al-quburi ka fa kai su kushewan su wa inna imra'an lalle duk wani mutumi da ka gani wa inna imra'an lam yahya bil ilmi lalle mutumin da bai rayu da ilimi ba mayyitun zaka same shi matacce ne wa laysa lahu nushuru ba shi da wani wanda zai ba shi da wani wato annushu tashi shi ne nushi lokacin da lokacin lokacin tashi da kabari din ba shi da wani tashi da zai da zai wa qala ghayruhu wannan sa yace wasu na cewa wannan baiti na Abu Muhammad An-Nahawi aqul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih wa awsaluhu tahta at-turab ramim wa dhul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala ath-thara yudhannu min al-ahya'i huwa 'adim haka yazo yudhannu aurinku eh yudhannu ko eh a wata nuska yadharu ko yadharu bari mu zo sai mu fasara wa qala akhar ake bari mu fasara wannan akhul ilmi ma abuci ilmi shine sahibu ilmi wanda ya zama ilmi shine abokin sa hayyun raye yake khalidin kuma tabbaci yake rayuwa ce wata babu mutuwa ba da mutu ko da ya mutu wa awsaluhu a lokacin zaka samu gabobin sa awsal shine kamar maqasid gabobin sa ramimu sirjiddige tahta turabi karkashin wato ƙasa wadul jahili shi kuma aboci jahilci mayitun matacce ne wa huwa yamshi ala tsaraga shi yana tafiya a doran ƙasa kuma yuwannu min al-ayayi sai a dinga tsammanin shi rayayye ne wa huwa adimu shi warasa shi ne an nusa sai ce yadhharu min al-ayayi zai dinga bayyana zai dinga bayyana cewa shi zai dinga nuna ko kuma yuzhiru yuzhiru min al-ayayi zai dinga nuna mutane cewa shi rayayye ne wa huwa adimu amma shi matacce ne rasashe ne wa qala akharu ɗaya- wani wani kuma yace hayatul qalbi rayuwar rayuwar zuciya ilmun shine ilimi faktanihun ka je ka ribace shi wa mautul qalbi shi kuma mutuwar zuciya jahalu shine a samu jahilci fashtanibu kuma ka nis- ka nisance shi na'am sai mu tsaya mu tsaya mu tsaya nan. tarihin fashi tarihin akwai daɗi ba akwai abubuwa eh ba ji ba eh yuhiru min al-ahya'i wa huwa adimu Mm. ay yad'i yad'i annahu hayy min al-hayy da za mu tashi shafi ne za mu tashi shafi na 52 ko تذكية المتعلمين بنوع في العلماء الربانيين قال يتي سينا شنا ابن رجب الحنبلي سنة عبد الرحمن ابن أحمد البغدادي جاءت عنه جاءت عنه حكاية yace an samu wasu labarai an samu wani labari game da ibn rajab al-hanbali Ah, mil'uha darsun wa ibar wanda a cikin yake wani labarin nasa falla darasi da kuma wa'azi lil ulama ga malamai wa li talabati ilmi jami'an da kuma dalibai manya su ma ya kamata su zama izina da wannan kusan ibn rajab al-hanbali Allah ta'ala ya masa ilimi kwarai da gaske ya masa ilimi a bangoje dama musamman ah, yana da wato yana da ah, yana da baiwa a wajen bangare na ilal ilmul ilal sosai shi ya fara yin fatahul bari kan ibnu ibnu ibnu hajar al-asqalani fatahul barin da yana dan ba cikakke bane har yanzu bai karasa ba ko in ce ba a same ta duka ba ko bai karasa ba ne ajin ko bai karasa ba ne malamai ke cewa amma dai ko yanzu in ka duba littafin a to zaka ga gaskiya shi ma da kafansa yake tsaye ba wai ya ba wai zaka ce zaka zaka wadatu ga Fathul Bari na Ibn Hajar baka ban nasa shi ma da nasa akwai abubuwan da yake faɗa zaka ga akwai fa'idoji masu girman gaske banda shi da walafa walafe da yawa to shi zai ba mu wani labari rabi da shi shi faqad akhbar al-qadi Alauddin ibn al- ibn al- al-Liham Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Hanbali wannan malami ya ba da labari faqala shi zakalna marratan ash-shaykh mas'ala mas'alatan mala ya ba mu wani labarin wata mas'ala فاطلب فيها سيس تبغانا akan wannan matsala matsala ce ta fiqh fa ajibtu min dalika sai nayi mamakin wannan irin bayani da malin Allah ya bashi ke bayani kan wannan matsala wa min itiqanihi laha da kuma yanda iya wannan matsala fa waqa'at ba'da dalika bi mahdar min arbab al madahib wa ghayrihim sai irin wannan ta ƙara faruwa a inantan wa- malamai na mazhabobi da wasun su ma cewa ana bukata a sake magana kan wannan matsala din فلم يتف- فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة sai shiru bai ce komai ba falamma qama yayin da ya tashi ya tafi qultu lahu sai ce masa alaysa qad takallamta fiha bidhalika kalam ce ba ba kai ne kai mana magana akan wannan matsalar a baya ba ka taba yin magana a- da wannan magana da ka taba yi a ran nan qala tace inna ma atakallamu bima arju sawabahu yace ai ina ina magana ne inda nake tsammani zan samu ladan ladan magana din nayi ku dalibai ne kuna neman fa'ida don haka zan ba ku fa'ida ku samu wa qad khiftu min al-kalam fi hadha al-majlis amma ni anan da nazo zan yi magana sai na ji tsoro na ji zuciyata bata bani yin magana ba aw ma aw ma hadha ma'anahu ko abin da yake wannan shine ma'ana abin da ya bani na amsa wato kamar dai yana ganin cewa niyyar sa bata zuciyarsa bata karfafe shi a lokacin ba yana ganin kamar in ya faɗa kila za a ce to kaga dan masani dan kaza kaza kaza kaza kaza ya samu girma ya zama niyyar sa ta zama ta gurbata sai ya ki magana a lokacin yanzu ba dai zai iya wannan yanzu farar ɗaya kake ji wani kai kai aji za a yi magana kafin ka gama eh, wani zai bada amsa wa ma'ana kalami ibn razab ma'anan mag- magana ibn razab annahu inda ma kana yuqarriru al-mas'ala li tullabi lokacin da yake taqariri tabbatar da masalan ga ɗalibansa wa yabhaquha yake basinta min jami'i jawanibiha daga dukkan sasanninta kana hadafu isala da ilmi ilai abinda yake nufata shine sadar da ilimi zuwa gare su wa ifhamahumul murada kuma ya gane da su muradin abin da ake nufi min almas'alati na mas'ala din a wa hukum hada hukum da kuma hukuncinta mujarradan min kulli shay'in illa ihtisab al-ajr min Allah ta'ala ya tsareta daga dukkan wata manu- wasu manufofi daga cikin manufofin duniya sai dai nufa- da fatan lada wajen Allah lakinahu lamma kana hadiran amma a lokacin da yake yinance fi majalis ahlul ilmi a majalisin ma'abuta ilimi gashi ma'abuta ilimi ya ga sun gaza a lokacin sun sun kasa wa udat al mas'alatu lil mubahatha aka bijar da mas'ala saboda a bincike tsakanin malamai a kowa zai iya bayarwa kowa kowa ya zaje gwanduwarsa sha'ara fi nafsi annahu law takallama bima indahu sai ya tsammani ya ji a ransa cewa da zai yi magana da abin da Allah ya bashi da ilimi min al-ilmi yakunu lahu min zalika hazzun nafsi zai zama kaman akwai wani rabo na kansa na ya kokarin izharin kansa ya bayyana da kansa wa hubbul buruz da kuma sanya bayyana ya zama ya zama shi kadai aka gani a wannan waje wa tafawuq Allah aqrani kuma ya je ya zama shine wato ya ya ya zama sama akan akan akan abokansa fara annal imsaka anil kalami khairun lahu wa aqwam sai ga shiru ya ki magana ya fa alheri wannan dai ya kamata mu koya ka mutane hakan suke yayin da aka tafi wajen ala'ayi muzakara na ilimi ma wani lokaci tsakanin manyan ɗalibai ba in aka tafi sai wani ya ganin ai kai iya baka yanzu ka ci gari sai abinda za ka yi ka fa'ida da ka idugo za ka ba su sai ya zama duk ya zama ya ta jan maganar ana ta muhajaja ana ta wacece ana ta kawo hujjoji duk in kawo magana zai zai tokare kai shi na shi magana kuma saboda abin da ya yi in abu goma za ku yi sai ku yi abu ko uku wannan ko kwanan akwai irin wannan mun yi da yan uwa manya ɗalibai iri na ta amma a wannan majalisar abinda ake shine za mu je kusan ni zan jagoranci tattaunawa wasu fawa idan haka za a babbayar kuma a haska mutane kowa a fahimta to wasu kuma ko saboda suna gana kila ba ɗaya ba sauransu kuma watakila to wallahu alamu dai watakila dai suna ganin yanayin yanda dan wani za daga cikin su wani shi kamar ba ana maganar al-ahdath at-tarikhiyya shi ba sa ce hadisi ingantacce ma wanda kasan su suna da ra'ayin cewa su su ahdath at-tarikhiyya ya girmi ilimin hadisi da haka abuwa na ba za ka ce ya inganta ko bai inganta ba so ana kawo muna kawo su tabaqat na malaman tarihi da waye da sauransu ana kawo su fa'idoji da sauransu wanda zai kara musu amfani su su ma su yi karatun da su ne wasu su ba alman hadisi wanda ma zai ce muke su yi karatun amma wallahi fa'idojin da ya kamata ne mu faɗe musu ban faɗa ba wani ya taso da daga wasu wajeji wani ya taso daga rano wani ya taso daga wani waje wani ya zo daga ya kashe kuɗin shi ya zo zai zauna ji wannan amma cikin iko Allah sai da wannan mutane wannan suka bata da zaba din duk yayin da aka wata matsala guda kuma sai sun kawo rawa za su tokale shi to har daga cikin yan uwa wanda su ne jagorin zaman ce ce abin da ba ka san sai a faɗa ba ba ka san a ce ya inganta ko to baka ba wannan shine abin da kike gaya masa abin da baka son ayin fa sai fa ayi ya ku ƙarin na cewa to shi fa wannan shi da matuntuni aka ce zai zo ya jagoranci wannan zamanin to amma dai har zai daga bayan ma sai da kai da mace kaga in dai kana ganin kai fa'idojin da baka bukata ta shiga tafafu to daga baya dai aka dai yi yanda aka yi aka dai ci gaba zama amma da zaman bai tafi yanda ake bukata ba to galibi haka ake wani ba zai iya haƙuri in ya wani ya zo ya ga ya zai faɗi wata fa'ida da wata ƙila shi ba zai amfana ko ya bari sai ya dire in ya dire kai masa kawo naka da ana haka shi ana zo ana bada bayan ana ana muzakarar ilimi ana bayan wato mubahaka to kuma kowa ne zai amma amma ya kamata ya zama waje ne mai ladabi waje ne da babu kakaci mai kwarjini a ciki kada zama ana da an yi magana wani zai kawo magana wani kawo wani kawo kaga zai zama kowa na so ya kare kansa kenan kowa na so ya kare kansa kaga shi kenan sai a bar shi in ka kamanci haka kama sai ka shirka ibnu rajab al-hanbali ka shirka kyale su ba fa'ida ake bukata ba dan da ake san fa'ida sai ai san inda sai kira ka hatta la yaqa fi mahdhurin saboda kai je fada cikin abin da yake ba daidai ba wallahu a'lam Allah ta'ala ce shi Allah ce Allah shine masani sai mu tsaya anan insha Allah to ابن مقاعد على امام الاداء ابن مقصد الله يا من اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى يبيان وقتم الالهيد الله تعالى يتنكو يدك الشر الله تعالى يتنكو يدك الشر الله تعالى يتفتر دك دغم الله تعالى يقرا من علمي امفاني الله يقرا من علمي امفاني الله تعالى يبود زكاتهم zuwa gaskiya Allah ta'ala ya jikan iyayenmu da malamu da malamu da malamu Allah ta'ala ya saka musu alherin tarbiyya da suka mana ألا تكامس اللهم أسعد في كل أودنا من تزيد عذاب الآخرة سبحان ربك رب العالمين والسلام الحمد لله رب العالمين